الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan lokaci domin ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi mai suna taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil manna a wannan halaka ta iyaye mata malamai wanda muna cikin suratul ma'aris za mu tashi kan aya ta takwas bala yake cewa sun mazakara a hawaru dalikar yau sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ma'ana halayen wannan ini ko kuma musibin wannan ini na kiyama ma'ana musibin da suke abubuwan da za su faruwa a ranar tashin kiyama na tashin hankali masu daga hankali sai Allah ya ambaci wasu abu daga ciki wa ma fihi da abinda kuma ke cikin wannan in faƙala sai Allah ta'ala ya ce yau mata kunu sama'u kalmu'u ranar kiyama rana ce sama za ta zamantowa kamar dai narkakkar ma'ana darma ma'ana za ta narke ta rika zubarwa kamar yadda kuka san ana narkar darma to haka sama za ta kasancewa idan an ce kiyama ta tashi sama za ta narke ta rika zubarwa kamar narkakkar darma wata kunul jibalu kal'ihin manya-manyan duwatsu waɗanda suke masu yauni sannan masu ƙarfi za su zamanto kamar kaɗa kowa ya san kaɗa in aka hudda mata guriya babu wani yauni a kan ko iska zai rika ɗaukarsa yadda ya ga dama inda ya ga dama da ita to haka duwatsu za su kasancewa za ka ga manya-manyan duwatsu ma'ana suna gudu kamar iska na ɗaukar su suna rushewa saboda musibar wannan ini na kiyama Allah ta'ala ya ce wala yas'alu hamimun hamima saboda irin musibu da ɗaga hankali na kiyama wani masoyi baya tambayar ina masoyin shi wani ko wata masoyiya ba ta tambaya ina masoyinta ko masoyiyarta wani wanci ba mai neman wani makusancinsa babu wanda yake neman abokinsa saboda min yanda kiyama musibunta da tashin hankalinta suke daga mu mutane hankali mutum baya tunanin wannan ba kwata-kwata kowa ta kashe ki yubassarunahum ko yubassarunahum ana nuna musu su ga abokinka kana gani ga masoyinka kana gani ga masoyiyarki ga abikiyarki kina gani amma ina ba ki da damun cewa kai wance ce ayan an haɗu musu hanya ko ana ce kai wance ce eh ni ce muna lahiya lahiya to nan babu wannan dama ana ganin juna amma ba wanda ya damu da wani kowa ta kan shi yake saboda musiba da kuma yanda hankalin shi ya tashi irin abin da ya gani masu daga hankali da waddul mushrim wanda yake mai laifi zai yi buri ma'ana wanda azaba ta tabbata a kansa zai yi buri lau yaftadi min azabi yawmi idin inda zai samu yayi fansa ya fanshi kanshi daga azabar wannan inin bibanihi da ‘ya'yansa da ya yi ma'ana da za a ba shi dama a ce duka ‘ya'yan da ya haifa ya ba da su fansar kansa daga azabarsa to da ya amince ya gwammace ya ba da ‘ya'yansa a ƙona shi ya tsira wa sahibatihi hada ƙarin mamatashi da zai yarda wa akhi da dan uwansa ko a ce ɗan uwansa duk ya gwammace ma'ana ya su zaman tsofansa a gare shi game da azabarsa wa fasilatihi kai da makusantansa ma gaba ɗaya duka danginsa ya gwammace ya yarda ya ba da funsarsu shi ya samu tsira saboda san kai allati tu'uyi waɗanda ma'ana suke taimaka masa wanda in wani abu ya same shi na damuwa dangi sai a haɗu ko a yaye masa wannan damuwa in wani abu ne na taimako sai a haɗa hannu da hannu ma'ana a taimaka masa in abin huta kunya ne dangi sai su kama juna a taimaka domin mai a fudda shi kunya to haddasu ya gwammace duka ibada su fansa game da azabar da ta cancanta a kansa shi ya tsira sai Allah ta'ala ya ce kai ba ma wannan ba wa man fil abdi jami'a har ma waɗanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya don san kai ya gwammace a ƙona kowa shi ya tsira jami'an gaba ɗaya sun mayunji sannan shi ya tsira shi da in ya tsira to kowa ma'ana ya halaka wannan ba damuwarsa ba ce sai Allah ya ce kalla ai ba wata dubara ba wata malaba ga irin waɗanga mutane babu wata makuya ga irin waɗanga mutane waɗanda azaba ta cancanta a gare su kuma babu wata dama da suke da ita na su fanshi kawunansu game da wannan azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaha eh innaha laza lalle ita wannan wutar jahannama wuta ce wadda take laza mai tsananin musiba nazza'atan lishawa wadda take cire gabubuwa saboda musibar ta in ta kama gaba-gaba take cire tada'u man adbara wannan wutar tana kira zuwa gare ta man adbara wanda ya ba da bai ma'ana ya ba da bai game da bin gaskiya wata walla ya kau da kai kuma game da gaskiya nan wuta za ta rika kira irin waɗannan mutanen zuwa gare ta wa jama'a fa'au'a sannan kuma ya tara dukiya shashe akan shashe sannan kuma ya ɗaure ta baya ciyarwa baya taimako da ita ga dukiyar Allah ya bashi amma bai yi ƙarfin kansa ba game da rowa sai ya ɗarme dukiyar ko ya sa ta kwanloke ya buloke ta baya fudda ta ya taimaki addinin Allah da ita. Ko? To shi ne, Mala ya ce, ai, yauma alkiyama, ma'ana ranar kiyama ta ƙa'ufi ga hadihul umuril azima. waɗannan al'amurra masu girma za su abku a cikinta. Wata kunu sama'u kalmuhuli, sama za ta zamantowa kamar narkakkar darma wa huwa shine ar-rasasul mudaf darma wanda aka narki ko min tashaqquqiha saboda tsatsagewar da za ta yi ita sama za ta tsatsagewa sai ta rika subawa kamar narkakkar darma wa bulugul hauli minha kullu mablaghi da kuma yanda musiba ta kai matuƙa ga ita samar dukkan kai matuƙa wannan shi yasa duk ƙarfinta duk girmanta ta tsatsage ta dinga zubowa kamar narkakkar darba wata kunul jibalu kal'ihin wa huwa asuful manfush shine gashin sufi wanda ma'ana aka hudda masa guriya ko kuma abin da yake kamar mu ce kada wadda aka hudda mata guriya biyan nan da suke cikinta sun matakunu ba da za ka haba'an mansura bayan an hudda wannan guriyar da a tare da ita sai wannan kadar wannan gashin ya zamanto kura abin shekewa wata da mahal ma'ana sai ta ƙoƙe fa'iza kana hadal in'ashi wal qalaqi li hadhihi al ajram al kabirati al shadida idan irin wannan hirgitarwa da irin wannan yanke ƙauna da yake faruwa ga irin waɗanga manya-manyan halittun waɗanda suke masu ƙarhi masu tsananin ƙarhi to fa ma zannuka bil abd da'if menene zatonka game da bawa wanda yake da rauni abinda zai sa dutse mai karfi mai girma ka ganshi iska na ɗaukar shi kamar iska na ɗaukar shi ma'ana sai ka ce kaɗa duk girman shi yana gudu yana fashewa yana rogajewa yana komawa turbaya to kaka ga ɗan adam bawa wanda yake mai rauni wanda bai kai ƙarfinsu ba bai kai girmansu ba ko الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار سوى وقنا دواسو سمي مستوى سابق الله باب ذنبي تاردس قاباوة وند قد أثقل ظهره بالذنوب يا يوننا الدباين ساد ذنوبي والأوزار دلوهك أليس حقيقا شم bai yi zamantawa bai yi cancanta ba an yankhali a kalbahu zuciyar shi ma ta cire saboda musiba wayan ja'iza lubbahu sannan hankalin shi ma ya kaɗu wayan haru an kulle ahadin ma'ana ya fi hirgita ko kuma ya fi ɗumaicewa ga dukkan komai ولهذا قال dan haka sai Allah ya ce wala yasalu hamimun hamim wannan kadawar da gushewar hankalin da rudewa shine ya kai inda wani masoyi bai iya tambayan masoyinsa ay yushahidul hamim yana ganin masoyinsa wa huwa shine alqaribu hamimuhu makusancinsa masoyinsa yana ganin shi amma fala yabqa fi qalbihi muttasihu li su'alihi an halihi ba abin da ke tsora a cikin zuciyarsa wanda yake na samun damar da zai tambayi halin da yake ciki dan shi ma ta kan shi yake wala fi ma ya ta'allaqu bi ishratihi wa mawaddatihi ko kuma ya tambayi zamantakewarsa da soyayyarsa duka babu wannan dama wala ya himmuhu illa nafsuhu ba abinda ke damuwarsa sai dai kansa ya waddul mujrimu mai laihi allazi haqqa alaihi al'azab wanda azaba ta cancanta a kansa ko zai yi buri law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani da zai wanshi kanshi daga azaba wannan ranar da 'ya'yansa sahibatihi da matarsa zaujatihi ko zaujatahu matarsa wa akhihi da dan uwansa wa fasilatihi da makusantansa ai qarabatuhu makusantansa allati tuwihi waɗanda suke ma'ana tattaruwa zuwa gare shi ai allati jarat adatuha fi dunya wanda al'adarta ya gudana a duniya al'adar dangi an ta tanasara su rika taimakakkeniyar juna wa yu'inu ba'daha ba'dan shashan tana taimakon shashi wa fil qiyama a ranar qiyama la yanfa'u ahadun ahadan wani bai amfanar da kowa wani bai amfanar da wani wala yashfa'u ahadun illa bi idnillah haka wani bai ceto ma'ana babu wani wanda zai ceto sai da izinin Allah bal law yaftadi al-mujrimu al-mustahiqu lil-azab da wannan mai laifin wanda ya cancanci azaba da zai nemi fansa ko da zai fanshi kansa ma bi jami'i ma fil ardi da dukkan halittun da a cikin ƙasa sun mayunji sannan shi ya tsira lam yanfa'u wannan ba zai amfane shi ba inda ma za a bashi dama haka wannan ba zai amfani shi don babu wannan dama da haka Allah ya ce kalla a aha ai lahilata babu dubara wala manas lahum babu malaba a gare su kada haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cancanta akan su ta azaba wa dhahaba naf'u al-aqarib wal asdiqa amfanuwa da makusanta da abokai ya tafi yanzu ba lokacin bane ko innaha lazza lazza nazza'atan lishawa lalle ita wuta ce wadda take tafarfasa shine lazza nazza'atan lishawa wadda take kakkace gaɓoɓuwa saboda tsananinta ai annabu lati tatalazza wuta ce wadda take tafarfasa tanzi'u min shiddatiha lil a'da'i az-zahirati wal batina tana kakkatse gaɓuɓuwa na bayyane da na ɓoye saboda tsananinta shi yasa wani wuri ma sai Allah ya ce allati tattali'u ala al-afida wanda hagga zuciya tana kaiwa sai ta kai har zuciya ma'ana ta kone zuciya ta da'u ila nafsiya tana kira zuwa ga kanta man adbara wanda ya bada bai wata walla ya juya wa jama'a ya tara dukiya fa'au'a ya ɗaure ta ai adbara an ittiba'il haqq wanda ya bada bai game da bin gaskiya wa arada anhu ya kauda kai game da gaskiya wala garda lahu fihi da haka baya da buƙatar gaskiya wa jama'al amwala ba'daha fawqa ba'd ya hada dukiya shashan ta saman shashi wa au'aha kuma ya ɗaure ta baya ciyarwa ko falam yunfiq minha ma yanfa'uhu bai ciyar da abin da zai amfane shi ba daga wannan dukiyar wa yadfau anhun na bai ciyar da abin da zai tunkuɗe masa azaba ba ta wuta da haka fadnaru tad'u haula ila nafsiha wuta tana kiran waɗanga irin mutanen zuwa kanta wa tasta'iddu lil iltihabi bihim kuma ta shirya domin ta rika babbaka su Allah ya tsare da wannan muke cewa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله